بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 21 ga watan 6 shekara ta 1438 hijiriya wanda shine dace da 20 ga watan uku shekara ta 2017 miladiya yau muna darasi na uku a cikin tafsirin suratun nahli za mu tashi akan aya ta 20 daidai fadin Allah ta'ala والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا ولا وهم يخلقون tafsirin da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam da ke sabuwar gandu a cikin Kano, Nigeria. Allah rama bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani dangane da wato waɗanda suke kiran wato waninsa ya ce walladina ya du'una min dunillahi la ya shay'an wa hum yukhlaqun wanda suke kiran wani ba Allah ba yani alladina ya du'una al'asnam masu kiran gumaka ya du'una suna kiransu suna roƙonsu ya du'una idan sun zo addu'a su suke roƙa idan sun shiga talauci su suke roƙo idan sun shiga damuwa su suke roƙa la ya na shay'an wa hum yukhlaqun ba su halittan komai wa hum yukhlaquna su fa ake halitta mana su ɗin ba su iya halitta ba ba su cancanci su halitta ba amma Allah ne ya halicce su amwatun matattu ne gumaka ne kawai gairu ahya ba rayayyu ba ne ba wa ma ya sha'uruna ayyana yi ba'asun ba su san kuma yaushe za a tashe su ba ayyana mata gumakan da ake kira ba Allah ba waɗanda ake roƙan su ba Allah ba matattu ne ba ba su san yaushe za su mutu ba bayan sun mutu ba su san yaushe za a tashe su ba to don me yasa za a roƙe su alkur'ani ya nuna mana cewa ashe gumaka su kansu za a tashe su kuma haka bane a cikin ayar in kun lura kuma za a sa musu rayuwa da su rayu a kiyama su barranta daga wanda suka bauta musu kaga yanzu itace ne gunki ka bauta ko amwatun ghairu ahya Allah ya ce matattu ne ba rayayyu ba ne mai bauta wa dutse ya bauta wa matacce mai bauta wa itace ya bauta wa matacce wanda yake bauta wa gunkin roba ya bauta wa matacce amwat gairu ahya in ya ce amwat ma ya shiru bai ce gairu ahya ba aizancin ya yi kuma ya fito fili amma dai da tabbatar maka fa suna bauta wa abinda korai bai da shi akwai haukar da ta wuce ka bauta abinda bai da rai ma ba gwanda-gwanda ma inda a ce ana cewa gwanda a cikin bautar da gwanda-gwanda ma a ce ka bauta wa mai rai ma watakila a ce na iya yin wani abu ma to ba wannan ba da waɗanda suke bauta wa waɗanda suka mutu suke cikin kabari kuma to su kuma idan ka kwatanta su inda ana cewa gwanda-gwanda to gwanda ma wanda ya sa itace ma yana kallon sama ma wanda wanda ya sa dutse a gabansa ma yana kallon sama to amma sun je suna bauta wasu a cikin kabari waɗanda sun rujudduke sun zama ƙasa sun zama turbaya ba kama sani ba yaya ma yake a cikin kabarin to gwanda ma wannan ma kana ganin dirin jikinsa ba to duka gaba daya babu wani abin sha'awa a cikin bauta wannan Allah amwatun ghairu ahya sannan kuma wa ma yash'uruna ayyana yub'asun ba san yaushe za a tashe su ba yanzu wanda bai san yaushe za a tashe shi ba shine zaka je kana roƙon sa je kana addu'a kana cewa ya baka me zai iya baka baka da bambanci fa da wanda je gindin bishiyar kofar gidansa yake cewa ki bani haihuwa baka da bambanci da wanda ya je ya samu tunkiyar gidansa yana cewa ki bani kuɗi kai wanda ma tunkiya tana dan motsi ai za a iya samun kuɗi a jikinta an sai da ita ko ba ka mane ba to amma duk da aka ga mutum ya hada kwalliya ya saka rigarsa ya rike dogon carbinsa ya tafi kabarin malaminsa ranar juma'a bayan sallar la'asar ya je yana roƙonsa dukiya yana roƙonsa arziki yana roƙonsa kuɗi yana roƙonsa haihuwa wai waɗannan in an roƙe su wai suna bayarwa me za su bayar mun sha faɗa muna maimaita in har ya isa ya bayar gaskiya ba zai bari ya kwanta a wannan ramin ba Allah wallahi in dai zai iya ba da wani abu to wallahi ba zai bari ya kwanta a wannan matsatsan ramin da wannan teburin wallahi ya fi shi faɗi dab ya wani kabari ne ma zai kai wannan teburin kai in gani ɗaya biyu uku uku da ɗan taƙi kaɗan kabarin waye malam za ce za ce faɗinsa ya kai nan sa'ab zai yi wahala wani fa wallahi duka duka abin da ake bashi bai wuce wannan taƙin ba duka kaga haka din nan Allah baya wuce haka tunda a makaifa ake sa mutum haka Allahu akbar Allahu akbar ba juyi shekara dubu yana nan wannan bangaren subhanallah fuskarsa ƙasa ƙeyarsa ƙasa samansa ƙasa ƙasansa ƙasa shi kadai a cikin wannan idan yanzu muna jin wahalar rayuwa zafi ya dame mu muna cewa ya zafi ya zafi yaya za mu yi da zafin da ke cikin kabarinmu idan allah ya kwantar da mu yaya za mu yi ya rab allah ka azurta mu da aikin da za mu samu haske a cikin kabarinmu ya Allah ka azurta mu da ibada mu bi ka ta yadda tashin hankalin da ke cikin kabarin na yan ubangiji za ka kubutar da mu a kabari kawai in aka barka rayuwar kabari kawai ta ishe ka bala'i wallahi yan uwa duk wanda zai kira ya kira Allah ku daina kiran wani Allah mutum fa mutuwa yake yi aka ce mutum saboda mutuwa ɗan adam yana da iyaka yana da lokaci ba wanda yake tabbata gajiyayye ne miskini ne a cike yake da cututtuka a jikinsa rauni kuma kan rauni lokacinsa gajere ne ba mai dadewa ba ne wallahi wallahi wallahi bai sai maka wani abu ba Allah ne mai yi kuma tun da ya duniya yake yi ko ba zai daina yi ba to me laifi da an ce ka kama Allah ka watsar da wannan Allah to amma ba a yadda da wannan wa'azin ba ba a yadda da wannan karatun ba mutane sun fi gamsuwa da su je su roƙi wasu su roƙi bokaye su roƙi itatuwa su roƙi wannan Allah har yanzu yau wannan al'umma akwai waɗanda idan za su faɗi ba za su iya kiran Allah ba sai dai su kira wani Allah har yanzu ko babu aina tauhid aina al'aqida ina tauhida ina aqida akwai wani malami da ya bunkasa ko ya burunkasa ko ya isa da wai in ya kai wani matsayi har da wai in za a faɗi a kira shi ko an shiga gajiya a neme shi to me yasa masu bautar kabari suke ta kira suna ta da'awa a bauta a kabari suke bautar da mutane akan bautar kabari suke nuna wa mutane tasirin kabari mutum yana raye ma bai isa ma komai ba ballatana bayan mun yi bayan ya mutu me mallaka tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira yace shi Allah shine alladhi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan bai da da wa lam yakul lahu sharikun fil mulki bai da aboki a cikin mulki wa khalaqa kulla shay'in shi ya halicci komai yanzu shi da ya halicci komai inda bai kamata ka roke shi ba ba shi ya fi cancanta ka roke shi ba fa qaddarahu taqdira wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an kaji dan Allah malam Qur'ani sai suka riki wani ba Allah ba aliha suka mai da su ababen bauta ba su yi halittan komai ba wa hum yi kuna su din da ake roƙa su halittan su akai ku duba abin da Allah ya faɗa a nan gurin wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun can ma haka yace wa hum yukhlaqun ya ƙara bayani a cikin suratul furqan wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا باسا iya mallaka ma kansu cuta su kare kansu kar a cutar da su ba su isa ba in ku da ya isa da bai zazzabi ba a duniya da ku bai ciwon ciki ba wala naf'an ba su isa su jawo kansu amfani ba da ku sun isa jawo kansu amfani da sun tara wa kansu amfanin duniyan nan gaba daya wala yamlikuna mautan Allahu akbar wani abu sai Allah maganin dan adam ya ce ba su mallaki mutuwa ba da sun mallaki mutuwa da ba su bari ta ɗauke su ba wala hayatan ba su mallaki rayuwa ba da ku sun mallaki rayuwa da ba su bari ta kubuce musu ba wala nushura ba su mallaki tashi ba tashi daga kabari ba su mallaka ba da ku sun mallaka da sun hana a tashe su da ku sun mallaka da za su sa in an tashi din ta zama tasu a garin nan fa a garin nan aka maka aka yi wani mutum fa wai ana ce da shi wai Allah a angosu ba a angosu aka ce ana ce da shi Allah ko mutanen unguwar kuma suke da shi Allah ne yaya aka yi aka yi Allah ya je ya jarrabe shi da wani ciwon kafa ciwon kafa ya je ta ciwon kafa wannan ciwon kafan shi ne gungura shi ya yi ajalinsa ya tura shi har kabari kuma aka zo aka kewaye wai aka yi jana'izansa Allah ya mutu kenan ka ji shirme ka ji hauka ka ji rashin hankali yaya mutum zai je ana juyar da tunaninsa kana da hankali ba majina bane a cikin kwakwalwarka a garin nan yau a garin nan a cikin satin na akwai yaran da aka same su a wata unguwa sun daga hoton wani shehin malami cikin shehunan nan da ake bauta musu wanda ake zagin annabi dan su wasu sun daga shi sun ce su fa yanzu lokaci yayi ma sun fito karara su wannan shine Allah shi za su bautawa shine mai bayarwa shine mai hanawa wallahi a garin nan yanzu haka yaran nan suna hannun jami'an tsaro hayya hayya a cewa unguwa ana hayaniya yaya aka yi aka yi kaza kaza mu bara mu yadda da wannan ba wannan kaza kaza da sauransu shine aka ji jami'an tsaro ana cewa su yi hakuri su daina cewa shine Allah su ga Allah na ainihi ka duba fa ai ba su za ku kama ba akwai wannan tafka tafkan shehun nan nasu mushrikai masu manya manyan carbuna da rauna da suka rataya yadi arba'in da wani abu su suke ziga su suna faɗin waɗannan maganganu su ya kamata a je a rarumo su a ɗebo su su yi wa mutane bayani in wani ya isa yana da allansa ya zo rediyo ya bayani mana ko ba ka bane ba ba za kuna wani fake-faken banza kuna makalewa a gefe kuna tura yara suna hauka ka fito rediyo ka yi bayanin ka yi program ka ɗauko malamin ka ce shine Allah kuma ka ce shi kake bauta mu danna maka kaulasan sai ta kusa kifar da kai gaba daya don babu arne irinka shi sa wallahi akwai bukata a irin kai mutane bayanin tauhidi fa san Allah nan shi kadai lalacewa fa ta isa ba yanzu gari irin garin nan na Kano a ce wai har wani zai iya bude baki wai ya ce wai wani Allahnsa ne fa anna tufakun me mutane suke nema ne shi yasa ba karamin hadari bane rashin da'awa ta tauhidi a cikin al'umma mutane ku zauna kurin kuna tare da malamai ba sa muku komai sai dai kai ku ta gaishe su kullun da safe sai an yi gayya an yi taro na gwamnati ko na su je su taka tafka tafkan manya manyan riguna dogayen carbuna zauna suna buzurai su ba ahalari suke koya mutane ba su ba ishimawi ba su ba iziya ba su ba risala ba ba abin da suke koya mutane a masallatansu me suke koya mutane to haka ake malinta kawai shi kenan shi ni malam ne malam kawai mutum yana abin nan yana kumbura sai dai a ta ɗebo masa kama ma ana bashi kana jiran ta annabi kullum mutanen ka kana tare da su a masallaci ba su iya sallah ba kai ma ina jin ma kamar ma baka iya sallar ba gaskiya ba su iya alwala ba ba su iya kaza ba to ku gaya ma wai me amfanin malami a cikin mutane in baya da'awa ku mutanen unguwa ko mutanen gari wai wace riba kuke ci da malami in baya karantar da ku me amfanin sa sai mutum ya je zauna ya je ta zikiri shi kadai ko ya ta zaraci shi kadai ana zakiru zakiru ko wali wali shikenan kawai to mu meye muka ƙare da shi a wajen ka akar maka Allah to Allah ya rafa mana asiri ai hakuri mu je malam إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون malam kaji qur'ani ko kaji bayanin da muke kawai sai Allah ce ilahukum ilahun wahid Allah ku fa kwaya ɗaya ne kwaya ɗaya ne tilo qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar ilahukum ilahun wahid Allah ku kwaya ɗaya ne rak shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ba ya shi girma ba ya shi ɗaukaka ba ya shi ɗaukaka ba ya shi kambama shi ne na farko shi ne na ƙarshe shi ya san haske shi ya san duhu shi ake roƙa ya bayar shi ne kuma mai hanawa shi ne mai rayawa shi ne mai kashewa shi ne mai gurguntawa shi ne mai miƙarwa shi ne mai bayarwa shi ne mai hanawa shi ya cancanta a yi masa sallah shi ya cancanta a yi masa azumi shi ya cancanta a daga hannu a roƙe shi ko ba ka dan shi yake da abun bayarwa wancan ku ciki falkashi ciki fal gudawa ciki fal fitsari kwana biyar shida bakwai in ka bar shi bayan ya mutu a unguwar ku sai ya zama maka wari me sai maka ba abin da zai maka ka roƙi Allah ka huta ilahukum ai ma'budukum ma'budun wahidun abun bautar ku kwaya ɗaya ne wahdahu la sharika lahu tabaraka wa ta'ala falladina la yu'minuna bil akhirati Allah ce waɗanda ba su yi imani da laran lahira ba ita ce ranar karshe Allahu akbar Allah ce da ita ranar karshe dan daga ita an rufe ai kwarai kuwa al-akhirah yawmul akhirah ranar ƙarshe ranar rufe bayanin rayuwa gaba ɗaya ranar hisabi ranar lissafi wanda ba su yadda da wannan ranar mai zuwa nan gaba gobe ba kulubuhum munkira zukatansu masu inkari ne masu musanta Allah ne masu musanta ƙur'ani ne masu musanta gaskiya ne wahum mustakbirun kuma suna da girman kai da nuna isa muta'azzimun suna nuna suwai su wasu ne ga ƙaryata lahira ga girman kai ga ƙaryata lahira ga nuna isa me Allah ya ce a gaba لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون لا جرم حقا كنا tabbas shine ma'anar la jarama anna Allah ya alamu ma yusirruna lalle Allah ya san abin da suke boyewa a cikin zukatansu wa ma yu'linuna kuma Allah ya san abin da suke bayyanawa da koyanka da bayyananka duk ɗaya ne a wajen Allah innahu la yuhibbul mustakbirin lalle Allah baya son masu girman kai kaga a can yace qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun ko qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun sai Allah Allah tabaraka ta'ala yace kuma innahu la yuhibbul mustakbirin kalmar dai guda ne Allah baya son masu girman kai Allah baya son masu kin gaskiya menene girman kai baturul haqqi wa ghamtun nas kin gaskiya da rena mutane a gaya ma gaskiya ka kibinta kuma ga bala'in reni kare da mutane kare na alkadarin mutane baka yadda da su ba baka san su in sun gaya maka gaskiya baka dauka kisa abdullahi dan mas'ud ya ruwaito hadisi sahihi imam muslim ya ruwaito shi a cikin kitabul iman imam al-bagawi ya kawo shi a cikin sharhu sunna manzo Allah yana cewa la yadkhulu aljannata man fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr baya shiga aljanna wanda yake a cikin zuciyarsa akwai daidai da misqala zarra kwayar zarra ita ce mafi karancin abu a duniya duk wanda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wanda yake da wannan daidai da kwayar zarra a cikin zuciyarsa na girman kai ba zai shiga aljanna ba ba gidansa bane aljanna manzon Allah kuma ya ce Allah ya yi alkawari duk wanda yake da imani a cikin zuciyarsa kamar kwayan zarra din bai zai kuma tabbata a cikin wuta ba insha Allah sai wani mutum yake cewa ya rasulullah innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mutum yana so suturarsa ta zama tana da kyau shi wannan girman kai ne wanda yake son suturarsa ta zama tana da kyau ya sa kaya sabo ya sa kaya mai kyau to shi ma wannan girman kai ne annabi ya ce a'a inna allaha jamilun yuhibbul jamala Allah tabaraka ta'ala mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau alkiburu batarul haqqi wa ghamtun nas kaga girman kai shine kin gaskiya da rena mutane ba sai na dogon sharhi da bayani ba girman kai kin gaskiya da rena mutane sai ka dauki ma'auni ka auna kanka bayan nan sai mai Allah ya ce وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون sifar waɗannan mutane wa idza qila lahum madha anzala rabbukum qalu asatirul awwalin kaji iskilanci idan aka ce da su kai mai ubangijin ku ya saukan ne na faɗakarwa da wa'azi mai kwan ce ƙura'ani ne sai ce ai tatsuniyoyin mutanen farko ne kawai wai wannan ƙura'anin wai tatsuniya ce wai ta mutanen farko wai wannan labarin da ake bada wai tatsuniya ta zo mu ji ta haka suke cewa alƙura'ani to ya za ka yi da su ahadis wa abatil kurakurai ne zance ne na ƙarya shine ubangiji ya saukar wai Allah ƙarya ya saukar a uzubillahi min shaitan Allah ya ce to ranar tashi alƙiyama li yahmilu awzarahum za a ce da su su ɗauki zunuban su kamilatan a cike yawmal qiyama ranar alkiyama ba su kadai ba ba zunubin su kadai ba wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm haka kuma da zunubai da laifuffukan waɗanda suke ɓatar da su ba tare da ilimi ba kaji malam za su ɗebi zunubansu barnar da suka yi a duniya bala'in da suka jefa mutane a duniya sannan kuma duk wanda suka halakar da su masu zo su ɗebi zunubin wanda suka halakar da su bi ghairi ilmin bi ghairi hujjatin ba tare da hujja ba su hana mutane imani su hana mutane bin gaskiya ala ku saurara sa'a ma yazirun ya monana abin da suke ɗauka shine sa'a ma yazirun abin da za su yi dako na zunubin nan ya monana manzon Allah yana faɗa imam abu huraira ya rawaito shi imam muslim ya rawaito shi kitabul ilmi da imam al-bagawi a cikin sharh sunna man da'a ila hudan duk wanda yayi kira yayi da'awa zuwa ga shari'a shi yasa da muka ce aikin malami da'awa ba wai daura rawani kawai da rike sharbi ba da barazana da zare ido da halattar manya-manyan tarurruka ba kawai karantarwa malamin kwarai shine ya dace da wannan hadisin man da ila hudan wanda ya kira zuwa ga shirya kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu yana da lada irin ladan wanda suka bi shi la yanqusu zalika min ujurihim shay'an kuma wannan baya tauye ladan wanda suka bi shi da komai duk wanda ya kira mutane zuwa ga shirya duk wanda ya gaya mutane gaskiya to yana da lada irin na wanda ya kira ɗin gaba ɗayansu su suna da nasu ladan shi ma yana da ladansu akwai sana'ar da ta wuce wannan akwai alherin da ya wuce wannan ma kawai ku dai kuna zaune ku dai ku samu shiga a can kun bar al'umma ku cikin jahilci in an zo raba kujerun maka ku ne a gaba ba su yadda kuke wa mutane kuma kun ci dai alfarma kawai ku kuna da manyan riguna ku malamai ne ga wasu can su suke wahala wani yana zaune yana da almajirai a gidansa kullun yana ba su karatu abincin da zai ci bai da shi wani gaba ɗaya rayuwarsa karantarwa yake ta yi rigar da zai sa bai da ita ga wani can kuma ya shiga rigar malintan duk amman da gwamnati ta kawo su suke cinyewa in an yi magana kuma ai su ne manyan malamai manyan waye manyan maciya kamama dai ina gaya muku wannan maganar fa da manufa nake faɗanta kuma ina jin ya kamata zukatan ku suna dira inda nake nufi inda malamai suna fitowa su karantar da mutane addini yanda ya kamata wallahi da ba a bar mutane cikin jahilci irin jahilcin da suke ciki ba jahilci baki akwai jahilcin da ya wuce mutum yana musulmi yana sallah a daga masa wani wai a ce masa shi Allah ne saboda waɗannan malaman nasu ba sa nuna musu Allah na gaskiya ɗin wasu suke karantar da su daban ba addinin tsantsa ake koya musu ba to duk wanda ya kira mutane zuwa ga shirya ga falalarsa ya ce kuma wa man da'a ila dalalatin kana alaihi min al-ismi mislu athami man tabi'ahu yana da zunubai irin zunuban wanda suka bi shi la yanqusu zalika min athamihim shay'an kuma baya tauye zunubansu ko ɗaya duk wanda ya kira mutane zuwa ga faɗa ba kai musu karatu ba ka kira su zuwa ga ɓata ai ƙur'anin nan izu 60 yana da aya 6666 ka zauna mana a rayuwarka kullum kana ɗan karanta musu biyu uku kana fassara musu ka haɗa su da Allah su rinka jin maganar Allah su rinka jin abin da mahalicinsu ya ce su yi amma kun tsaya kawai ku kullum sai dai ku koya mutane wai karama karamar a san matsayin malamanku malamanku da ba su da ahalari ba su da ishimawi ba su da isiya kuna ta bayanin karamar su in an gangaro kuma sai ku yi bayanin naku karaman don in kun mutu a rinka karrama ku karama akwai wadda ta wuce ta abubakar da umar to me yasa ba mutane bayanin karama abubakar da umar su abu huraira su jabiru dan abdullahi da kullum an zo karatu sai an ambace su su ba su cancanta an zo an yi taro a yi bayanin matsayinsu ba sai dai kawai kullum ana ta yi wa mutane bayanin wasu mutanen daban ba su ba kaga wai a garin nan mace wai ana program a gidan rediyo ta buga waya assalamu alaikum ina gajiyan ku lafiya wai me ya laifin wanda ya zagi abubakar din shi abubakar din an zage shi an yi laifi ne eh kya faɗi haka saboda malamanki ba su gaya miki matsayin sayyidina abubakar da umar ba amma inda ubanki aka zaga ai zaki san cewa an yi laifi an zagi ubanki ko ba ka bane ba me yasa bata aiko ta ce me laifin a zagi ubanta ba saboda ta san matsayin ubanta to me yasa malamai ba kwa koya wa mutane matsayin sahabban annabi ake zagayawa a titi a garin nan ana la'anta abubakar da umar mai zagin sahabi a garin nan har ya isa ya zo a ce da shi kaza kaza ya ce kaza garin muhammadawa garin masoya annabi kuna bari ana zagin abokanan annabi da surkan annabi da waɗanda suka aure yayan annabi da wanda annabi ya aure yayansu saboda me karatun da ake wa mutane ba shine karatun na hakika ba ba a nuna wa mutane matsayin waɗannan mutanen ba duk inda suka san matsayin sayyidina abubakar da matsayin sayyidina umar da usmanu da sauran sahabbai to babu ma maganan wai a zo a zauna teburi ɗaya da su da masu zagin waɗannan amma kuna nan kuna zaune kun zo taron maulidi su je su ɗinko shaddodi da 'ya'yan raguna da tumaki su ba ku su ce gashi nan in kun zo taro su shiga cikin ku su saje ko kuna kiran shehunan ku su kuma suna tsine abubakar da umar sai a ce a haɗe a haɗe a tamke a kulle mu haɗin kai muke kira a kansa kai za a haɗa don mu yaƙi mutanen can suwa za ku yaƙa wallahi shalta za mu fesa muku wallahi Allah ba ku wuce matsayin ƙwari ka san ƙwaro in ka tara ƙwaro dubu gwangwanin shaltos ɗaya ya musu yawa ko fi ka zubar da su kai da kake rike da ƙarya kake cin mutuncin masu gaskiya kake ƙaryata ƙur'ani baya da daraja a wajenka kai ne har ka isa ka zo kai fada da mai gaskiya ga fili ga mai doki ranar tashi alkiyama waɗanda suka halakar da mutane suka ɗora mutane akan ɓata to za su yi dakon zanubansu su na karan kansu za kuma su yi dakon zunuban mutanen da suka ɓata ɗin Allah ce ala sa'a ma ya zirun Allah ce wala yahmilun na asqalahum wa asqaluhum ko asqalahum ma asqalihim wala yus'aluna yawmal qiyamati amma kanu ya'malun wallahi za su ɗauki zunubansu tare da zunuban waɗanda suka halakar ɗin kuma sai an tambaye su ranar tashin kiyama akan abin da suka sance suna aikatawa ba wannan kaɗai suka yi ba suna da wani aikin mai suka yi malam قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الله يتشغب تشيوا قد مكر الذين من قبلهم حقيقة ودن دسكزو كافن سنيي مكرن سنيي ماكرشي wasu ne ba farau ba ba su suka fara yi ba akwai manyan arna irin suna marudu da dan gidan kan'ana namrudu dan gidan kan'ana sun yi makirci wanda ya gina babban guri a babil dan ya ce bari ma ya taka ya hau saman ma ya je wajen allah musa din wannan babban bene da ya gina ji abdullahi dan abbas ya kai zira'i dubu biyar wai yana ta gini yana ta gini wai zai je wajen Allah tsabar ya ci mutuncin annabi Musa ya wulakanta shi shine kad makara alladhina min qablihim fa ata Allahu bunyanahum min alqawaidi Allah ya zo wa ginin da suka yi din shi irin sunan murudu dan gidan Kan'ana ginin da yayi din Allah ya zo wa ginin ya rusa shi ta kar ya rikito shine fa kharra alaihim saqafu min fawqihim sai wannan ginin ya fado musu ta saman su kawai sai suka ji rikito ya zubo musu wa atahumul azabu min haythu la yash'urun kuma azaba ta zo musu ta yanda ba sa tsammani min ma'amanihim kenan suna cikin abinci da kwanciyar hankali da nutsuwa kawai Allah ya sauka musu da azaba aka rushe ginin da aka yi izgilanci ma Allah aka yi izgilanci ma annabawan Allah bayan wannan summa yawmal qiyamati yukhzihim sannan ranar tashin alkiyama Allah zai wulakanta su da azaba shine yukhzihim wa yaqulu aina shuraka'i alladhina kuntum tushaqquna fihim Allah zai ce ina waɗanda kuke hada su wajen tarayya da ni kuke saba mun kuke saba wa muminai akan a cikin su ina suke wanda kuke saba wa Allah saboda su kuke saba wa muminai saboda su me yasa ba su zo nan ba yanzu ku kawo su su hana azabar da zan muku yau qala allazina utul ilma waɗanda Allah ya bawa ilimi su ne muminai sai su ce innal khizya al-yawma lalle wulakanci a yau wasu'a da azaba ta tabbata ne alal kafirina akan kafirai ranar muminai za su faɗa su ce kaf wannan rana ta kiyama wulakanci dai da azaba ya tabbata ga kafirai duk wanda ya mutu yana kafirci zai ga wulakanci zai ga azaba a tashin alkiyama me sifar waɗannan mumene halin da suka kasance a duniya الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم haka فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون
Allah tabaraka wa ta'ala yace alladhina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qa fa alqaw salama ma kunna na'malu min su' Allah yana bayani akan kafiran ne afwan ba muminai ba waɗanda Allah yake turo musu mala'ika su karɓi rayukansu almala'ikatu anan ana nufin mala'ikan mutuwa kuma me yasa aka ce almala'ikatu ba a ce almalaku ba saboda mala'ikan mutuwa baya zuwa shi kadai yana zuwa da abokanan taimako ko wani zai taurin kai ba shi kadai yake zuwa ba yana zuwa ne da masu taimaka masa wallahi haka ya zo a riwaya kar ka ɗauka mala'ika mutuwa shi kaɗai zai zo ɗauke ka akwai bodyguards akwai wasu da suke rako shi shi yasa Allah ya ce almala'ikatu ya ce ta tawaffahumul mala'ikatu a wata kira'a ta imam hamza ya ce ya tawaffahumul mala'ikatu biliya kenan zalimi an sun zalunci kawukansu da yin kafirci suna kan kafirci suna zaluntan kansu da kafirci ka iya cewa mala'ikun sun ɗauki rayukansu suna cikin kafirci tsundum fa'alƙawar salama sai a ce to ku miƙa wuya sai kuma su miƙa wuyan alƙawar salama istaslamu wankadu sai su miƙa wuya su yi biyayya sai ce to makon na na malumin su mu da mun ba wani mummunan aiki muke aikatawa ba a duniya kaji fa arne ne fa yana kan kafirci yanzu ya ga mutuwa zai yi da'a ya ga mala'ikan mutuwa da abokanansa sun zo tabbas yau zai tafi sai ce makon na na malumin su ai mu ba wani mummunan aiki muke aikatawa wani shirka ba mala'ikun nan masu ɗaukar ran nan sai su ce da su bala inna Allah alimun bima kuntum ta'malun bari dai ba haka al'amarin yake ba lalle Allah shine masanin abin da kuke aikatawa mu dai rai muka zo dauka kuma za mu dauke shi Allah ya san me kuke aikatawa mu ba sai kun mana bayani ba in kun je can kwayi bayani ku ba da ran sai Allah ya ce mi فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين rayuwa ta yi muni an ɗauki ran suna kafirci Allah zai ce da su fadkhulu abwaaba jahannama har an zo an yi hisabi an yi lissafi Allah zai ce ku shiga ta kofofin wutar jahannama falabisa maswal mutakabbirin tir ya munana makwanci da makomar masu girman kai da kin yin imani kun sani ɗazu ya ce innahu la yuhibbul mustakbirina tun da ya magana masu girman kan nan aka yi bayanin girman kan nan kaji sakamakon su a ƙarshe fadkhulu abwaaba jahannam ku shiga kofofin jahannama khalidina fiha kuna masu kaddara madawama a ciki har abada har abada har abada kafiri mushriki me yin shirka da Allah tabaraka wa ta'ala malam har abada ba zai shiga aljanna ba malam ka san har abada kuwa ba iyaka idan ya shiga wutan nan wato diman da'iman abadan ma ya khruju minha wannan shine sakamakon duk wani arne falabisa masawal mutakabbirin ka yi ƙoƙari ka mutu kana musulmi mai imani to malam su ko masu imani me Allah ya ce da su وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم haka قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين kaji masu imani su kuma idan aka ce da su wa idza qila lillah wa i- wa qila lil ladina taqaw ma za anzala rabbukum sai aka ce wa masu takawa da tsoron Allah wai me ubangijin ku ya saukar to ku tauna ku tuna waccar aya ta dazu wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum sai su ce su kafiran qalu asatirul awwalin me ubangijin ku ya saukar kafirai sai ce tatsuniya ce karere mutanen farko ne to bari ku ji kafirai kenan ko to muminai kuma wa qila lil ladina taqaw ma za anzala rabbukum an ce wa waɗanda suka yi takawa da tsoron Allah Allah rubuta mu cikin su me ubangijin ku ya saukar qalu khaira sai su yi alheri shine qur'ani shine gaskiya ai anzala khairan taki Allah ya bada ansa yace lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wadanda suka kyautata a wannan duniya wadanda suka kyautata a wannan duniya hasana an yi musu alkawarin gidan aljanna karama min Allah Abdullahi dan Abbas yace tadhiful ajr za a ninninka musu lada ila al'ashiri har zuwa ninki goma imamu dahak ya ce za a ba su annasar walfata za a ba su nasara za a ba su budi imamu mujahid ya ce arzikul hasan za a ba su arziki mai kyau lillazina asanu fi hadhihi dunya waɗanda suka kyautata a wannan duniya za su ga alheri wanda suka kyautata a wannan duniya suka bi gaskiya za su ga ɗaukaka wanda suka kyautata a wannan duniya suka bi Allah albishirinku alheri ya tabbata gare ku bayan Allah na kwarai wala darul akhirati khair to gidan lahira kuma ma shine ma yafi alherin yanzu a nan duniya za a ba su kyakkyawa to a lahira kuma ya a kyakkyawan da za a ba su yafi wannan shine Allah ya ce wala ni'ma darul muttaqin madalla gida mai kyau irin gidan masu takawa shine gidan aljanna kuma ita kanta duniyar da suka rayu da ita madalla da ita ta yi kyau saboda sun raya duniya bi taqwa sun yi guzuri a duniya sun bi Allah sun yi aiki a duniya sun yi sallah sun yi ibada a duniya sun samu matsayi a wajen Allah shi yasa Allah ce wala ni'ma darul muttaqin to idan ba ku gane meye darul muttaqin ba me tanadin da Allah ya musu ba sai ya kara ya ce me جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين Allah ya musu tanadi jannatu adinin zai ba su aljanna ta adin yadkhulunaha za su shiga wannan aljanna tajrimin tati al-anharu ƙorama na gudana a cikin karkashinta lahum fiha ma yasha'un suna da abin da suke so a cikin aljannar kazalika yajzi Allahu al-muttaqin kamar haka Allah yake sakayya ga ainihin wato masu takawa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min Allah ce wanda ya aikata aiki mai kyau namiji yake ko mace a wannan duniya yana mai imani falanuhiyannahu hayatan tayyibatan Allah ce za mu rayar da shi rayuwa mai dadi a wannan duniya Allah ka ba mu rayuwa mai dadi a wannan duniya ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون kuma wallahi za mu yi musu sakayya mu ba su lada sama da abin da suka kasance suna aikatawa shine jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha ma yasha'una kadhalika yajzi Allahu al-muttaqin haka Allah ke sakayya wa masu takawa ba irin waɗancan ba da suka zagi annabawa suka cutar da su suka ce da annabin sahiri mazafi suka ce da annabi kahini boka suka ce da annabi sha'iri mawaki suka ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kazzabun magaryaci suka ce da manzan Allah majnuni mahaukaci subhanallah haka suka yi ta gaya wa manzan Allah sakamakon da suka yi wa annabi kenan su kuwa nan bayan Allah da aka tambaye su mai Allah ya saukar suka ce khaira annabi ya zo musu da alkhairi ina fata ana fahimta waɗancan kafirai Allah ya gaya mana sifarsu alladina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim ko to waɗannan kuma me Allah ya ce akan su الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أنا بشيء قرآني يتي الذين تتوفاهم الملائكة طيبين سوني ودن ملائكو suke ɗaukar rayukansu tayyibina ai mu'minin suna masu imani cike a cikin zuciyarsu tahirina min shirki tsarkakakku daga shirka imam mujahid yace zakiyatun af'aluhum wa aqwaluhum ayyukansu masu tsarki maganganunsu masu tsarki wasu malaman suka ce akai abinda ake nufi da wannan ayar alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin sune waɗanda mala'iku suke ɗaukar rayin su a cikin sauki ba wahala cikin sauki ake zararar su amma duk wanda yake mara imani ko mai raunin imani karka tambayi lokacin da ake ɗaukar ransa irin azabar da yake sha kai annabi ma yayi bayani ya ce inna lil mauti sakarat kaga mutuwa mutuwa fa tana da daci kaga mutuwa ba ta da daɗi wato matsalar shine wato ba a tayar da waɗanda suka mutu a tambaye su labarin me suka ɗanɗana ranar mutuwarsu da ana tayar da su ana tambaye su me suka ɗanɗana ranar mutuwarsu ba za mu iya cin abinci mu ji daɗin abincin ba ba za mu iya shan ruwa mu ji ɗanɗanar ruwan nan ba wallahi Allah kadai ya bar wa kansa sanin hikima da dalilin da yasa ya ɓoye labarin me ake gamuwa da shi idan an mutu kawai daga wahalar ƙarisawa ake a tafi kuma a je a shiga sabon lissafi Allah ka samu cikin wanda za ka ɗauki ransu a cikin sauƙi ya ubangiji idan ka zo ɗaukar ranmu Allah ka ɗauke mu mana muminai ya ubangiji ya Allah ya Allah ya Allah ka raba mu da kaucewa Allah kada ka kama mu da son zuciya da ra'ayinmu ya Allah ɗabi'unmu halinmu ba shi da kyau ka yafe mana ya Allah kai mana arziki da kyakkyawar mutuwa kyakkyawan sakamako kyakkyawan hisabi kyakkyawan makwanci Allah kada ka jarrabe mu da mummunar mutuwa duniya fa ba ta yi kyau ba idan aka mutu ba a sa'a ba bayan wannan wahalar a ce kuma ka mutu a goce akwai damuwa shi sa ka dage da addu'a Allah ya kyautata maka mutuwarka kuma wallahi bai zai ragu da komai ba dan ya amsa abin da ake bukata naci da kokarin ka kai ta roƙon Allah din yayi maka yaquluna salamun alaikum mala'iku suna ce da su amincin Allah ya tabbata gare ku ko kuma su ce da su Allah ya ce a gaishe ku udkhulul janna ku shiga aljanna bima kuntum ta'malun saboda abin da kusance kuna aikatawa a duniya kun yi sallah kun yi azumi kun yi hakuri kun bi Allah kun bi manzon Allah kun yi addini kun yi ibada kun yi ikhlasi kun yi takawa kun yi azumi ana cikin jin ishirwa kun bayar kuna so kuka dauka kuka bayar aljihunku kuka taimaki gajiyayyu kuka agaza wa fuqara'u kuka hakuri da rayuwa kuna neman Allah ya baku mutane suna runguman duniya ko kuma lahira ce a gaban ku mutane suna hada-hadar duniya ya za su tara ta ko kuma ku ce Allah kuke nema lahira kuke nema ba ku da wani abun da ya fi muku neman lahira ku duk abin da kuke na duniya in kun tashi neman lahira to manta kuke da duniyar bayan Allah na kwarai kenan yaquluna salamun alaikum udkhulul janna بما كنتم تعملون سمي مالا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يزسو كافر بابا أبن سكجرة ما ينظرون كنن إلا أن تأتيهم الملائكة سيدي ملائكو سنزو مسوجن كربان رايو كنسو أو يأتي أمر ربك ko kuma umarnin ubangijinka ya zo ranar tashi alkiyama shine azaba kazalika fa'ala alladhina min qablihim kamar haka ne waɗanda suka gabace su suka aikata kafirai kenan wa ma zalamahumullah to fa Allah bai zalunce su ba bi ta'zibihi iyahum azabar da ya musu walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai kansu da kansu suka ainihin zalunta to da suka zalunci kansu me ya same su fa asabahum sayi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un shikenan fa asabahum sai ya same su sayi'atu ma amilu irin munanan ayyukan da suka aikata a duniya shine sai ya same su uqubati kufrihim kenan uqubar kafircin su da kuma ayyukan da suka aikata munana wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna yin izgilanci da shi sai ya sauka gare su Allah ya taimusu azaba saboda izgilancin da suke yi sun yi izgilanci da azaba ko sun nuna cewa Allah in gaskiya ne a sauka musu ma da azabar ma ko ba haka bane ba fa amtira alaina hijaratan minas sama'i ai musu ruwan duwatsu mana daga sama in gaskiya ne suka ce su bara masu imani da Allah ba sai sun ga Allah da mala'iku a jere suna saukowa daga sama to sai me ya faru malam وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم الله فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أها إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين نعم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا نعم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون الله أكبر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan ba Allah yake ce assalamu alaikum malam Allah ya kara maka lafiya da kuma imani ya kare ka a duk inda kake amin. Amin subhanallah. Da Allah malam ina roƙon addu'ar ka da ta yan uwa da suke wannan majalisi mai albarka da su taya ni da addu'a Allah ya sa na haihu lafiya kuma ya bani ɗa mai albarka kuma mai cecina sannan kuma ina roƙon Allah ya bani ɗa ko dai mace ko namiji duk wanda ya bani ina godiya wannan wata mace ce ta aiko take neman addu'a kenan Allah ya biya miki bukatarki Allah ya amsa miki Allah ya saukar da ke lafiya a naƙudar da kike wannan ba Allah yake cewa da Allah ita malam mace ce ta ce malam um, ina da mai gidana mijina kenan ya yi min aure na biyu ma'ana ya yi min abokiyar zama yau watan mu takwas to amma hizba sun zo suna yin auren zawarawa sai ya tashi ya ɗauki amaryar nan tasa ya kai ta ofishin hizba suka rubuta sunansu cewa yanzu za su yi wani sabon aure shi da ita sai suka je shi da ita din aka sake daura musu wani sabon aure akan tsohon auren da suke da shi a da kuma aka ba su kayan ɗaki da kuɗi ta zo ta sake jerawa shine ta ce don Allah malam me hukuncin yin hakan ta ta ce Allah ƙara mana lafiya da wadataccen imani amin Allah mai da malam gida lafiya kun san mata suna zuwa karatun nan ko to shi yasa kuke jin tambayoyin mata to kun ji dai abin da ake yi yanzu mutum da hankalinsa inda ba son zuciya irin na mutanenmu ba da rashin tsoron Allah an daura maka aure da rufin asirinka Allah ya rufa ma asiri wani ma bai sani ba saboda neman abin duniya dan gadon da za a bayar dan kudin da za a bayar bai kai ya kawo ba gaje kai ƙarya yanzu kun je kun nuna wa duniya cewa ba ku da aure ko ba ka bane duk wanda ya je wannan guri da suna daura mai aure ai ya nuna cewa mai ba shi da aure ka je aka baka me daɗin da za ku ji in kun karɓi wannan kuɗi sama da wanda bai je karɓa ba ko me za ku ƙaru da shi don an baku wannan gadan hagu to wannan dai abin da suka yi haramun ne kuma wannan kuɗi da suka ce sun ci kuɗin wuta balbal wallahi sai sun biya su a kiyama ku je ku samu sheik malam aminu daurawa ku koma ku same shi ku mayar masa gadan da suka baku da kudin da suka baku haramun haramun haramun kuka ci idan kuma ba ku tuba ba to ga kiyama na a gabanku amma auren ku yana nan tun da dama akwai auren an dai aikata rashin gaskiya ne da ha'inci ke kuma sai ke haƙuri aure yana nan ato ko ba ka bane ba eh ka san mutanen namu wani lokacin kaga ita za ta dan so a ce auren nan ya mutu ta je ce ta murna yau ta tashi hankalin gidan wannan ya ce don allah malam idan mutum yana cikin azumin nafila sai ya ci abu da rashin sani da matsayin azuminsa azuminsa lafiya lau annabi ya ce man nasiya fa akala aw shariba wanda ya manta ya ci ko ya sha yana yin azumi falyutim masawmahu ya ci gaba da azumin sa fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi so sai a ci gaba da azumi shine zance mafi inganci amma malikiya suna ba da fatawar sai harama daya amma zancen da ya inganta annabi ya faɗa hadisi ba sai an yi ramuwa ba inda da mantuwa ne Allah ya ce muke ka wata ran kana azumi ka je ka samu wata sakwara mai kyau karfe uku da rabi ka gyare ta eh ka hada da ruwa mai sanyi sai da ka sha ka koshi ka hawo a daidaita ka yi wata miƙa kai gyatsa sai ka tuno a ashe bai wani azumi annabi ce ka ci gaba da azumin ka kawai wallahi kuwa Allah ne ciyar da kai ya shayar da kai Allah ne kara ma gaba yawwa malam da Allah mutum idan ya tarar ana zaman tahiya alhalin bai samu rakoyin baya ba shi ma zai tahiyar imana zai yi mana in ka zo duk abin da ka samu liman yana yi kai ma sai ka yi a dan juna ka a cikin wanda suka shiga jam'in malam ina sallah da na zo yin ruku'i a maimakon na ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sai na faɗi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi yaya sallata sallar ka ta yi daidai to amma subhana rabbiyal azim kawai ake faɗa ba sai an ƙara wa bihamdihi ba hadisin da ya ƙaro da wa bihamdihi din bai inganta ba kowancin aka faɗa a cikin wannan sallar bata ɓaci ba ya ce ina sallah malam da na yi sujada sai na ji zarnin fitsari a shimfiɗar da na yi sujadar to ni kuma da zan yi sallah sai na canja wuri to a nan hukunci na sai na sake sallar ne ko in sauka daga kan shimfiɗar kawai ya wadatar a sauka daga kan shimfiɗar sai a janye ta in an tabbatar zarnin na fitsari ne amma ba sai an sake sallah daga farko ba malam maganar ruwan magarya da ake wanka na sihiri din nan shin za a yi a banɗaki ne koko a waje a ba a banɗaki ake ba a wajen banɗaki ake duba da cewa akwai qur'ani a ciki idan mun ba a- ba a yi a cikin banɗaki shafa jiki ake yi dama a wajen banɗaki malam menene hukuncin wanda fitsari ya disar masa a wando idan ya yayyafa ruwa ya wadatar ko kus dole sai ya je ya wanke wandon nan a'a yayyafa ruwa ya wadatar in an yayyafa ruwa ya wadatar kuma me hukuncin wanda ya ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar a hade yayi zikirin sa na jan carbin nan dole sai an raba a'a ba dole bane akwai riwaya da ta zo ka hada ma sai ka yi su guda 33 kawai shikenan me kun ka ce subhanallah subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar 33 ya halatta ka ce subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar idan kai wannan so 33 shikenan ka gama gaba daya wannan yace Allah mayar da malam gida lafiya me hukuncin yin amfani da mai mai bleaching yana ƙara hasken jiki haramun ne saboda yana canja halitta bleaching amfani da mai masu bleaching ko sabulu bai halatta ba saboda Allah ya faɗa shi dan yayi alƙawari wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna adana al'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalq Allah a cikin ƙarshen aya sai ce umman yattakhidhu shaytana waliyan min dunin nasi min dunillahi faqad khasira khusranan mubina yayi alƙawari sai ya batar da mutane ya sa sun canja halitta shafa mai mai kyalkyali canja halitta ne afwan shafa mai mai bilicin canja halitta ne musamman mata yanzu abinda suke ce ka ga yarinya baka masha Allah tabarakallah amma ta je tana shafe shafe fuskan nan ta yi fari tana ɗage ɗan hijabinta yana sauka ko mayafin sai ka ga wuyan baki kiran kamar duna hannun nan hannu fari amma nan damtsan baki kafar fari amma tana ɗage ƙorinta baki mashafar man duk ta je ta shashafe saboda ba ta da wayo mijin da zai aure ki in kin je aiki kwaɓe rigar ki da ya gani shine wani ya auri matar ai ta je ta kwaɓe sai ya ga wani abin da bai gamsu da shi ba ya ce kai sai ya kaurace mata ta yi kuka ta yi kuka ta yi kuka ya daina zuwa wajenta da ƙarshe sai ce kai in na ci gaba da zama da wannan matar zan cuce ta kawai rubuta mata takarda ya ce aje gida Allah kiyaye hanya ya ce an yaudare ni fiki mun bayani kina da kaza a jikinki ba ni na ɗauka kaza kike saboda haka mace kawai ta tsaya naturally yanda Allah ya yi ta tafi shi yasa barin gaya muku na guda duk wanda ke so ya nemi mace aure kaga masu wannan shafa koda da jan baki da gazal da waye waye nan ka rabu da su to ko da yake ba za ka iya rabuwa da su ba amma barin baka shawara abinda za ka yi shine ka ce ki- ina so na ganki naturally ba cuwa-cuwa ba increment of cosmetics ba wani kare-karen kayan shafe-shafe ta zo maka da wata hoda fultuk ko da wani shafe ta zo maka yadda Allah ya yi ta natural kala ɗinta amma kiwanka ka ganta haka amma in dai mace wai za ta turo maka wai wai ta waya ba ka sana ce a turo hoto galiban ba su ba ne yanzu ka gani nan yadda ke gani gani nan in na ga dama na ɗauki hoto wallahi na turo ma ba ka ɗauka ni ba ne akwai inda zan daddana daddana ka gani tas alhali kuma a mummo kaɗai nake a jejjeme ko ba ka bane ba so wallahi malam ɗaukan hotuna na matan nan galiban in mace ta ɗauki hoto ina gaya muku galiban ko hoton takarda ko hoton kyamara to ba su bane hoton ba fi sabilillahi picture din yake bayarwa ba mutum baki kirin fa sai dauki hoto kaga ya fari sol kwanan nan wani bawan Allah Allah ya masa albarka ya ce min da Allah taimaka masa da Allah hada shi da da ɗalibai wata ɗaliba na ce to ba laifi akwai su ai na samu wata mai dan tsoron Allah da takawa na ce to ke gashi Allah ya kawo wani amma ga ciki tura masa surar ki ya gani ba dan ni na halatta daukan hoton ba amma dai ki tura mai idan kafin ya zo ya ce yana so ya ganki tukunna ce to tura masa ta kwalliya ta rangatse ta duk abin da za ta tura masa ya gani duk ya biya rude ya dauka wata wata balarabiya ne aka yi kwantai dinta ya kashe kudin mota ya zuba mai in gaya maka nesa tafiya mai nisa ya ɗebi wanka shi ma ya taho wallahi malam yana zuwa gidan nan malam da ta fito ya ɗauka wata ce aka aiko ta zo ta ɗan gyara masa wuri kafin wacce ɗin ta zo ta zauna ta zauna ya ce ya ce to na gajiya daga zamanta ya san dai to tun da ya ga ta zauna ya ce to an samu matsala sai ya ce da Allah wancan ce take magana ne ta ce ya kware kwani ne ce to ce to Allah sa albarka ya ce ke ne wacce malam ya mun bayani kuwa ya ce a kware kwani ce wallahi me ka gani ya ce a ba komai sai ce to na zo ne mu gaisa dama Allah ya saka da alkhairi sai kuma mun ƙara haduwa kaga da ya buga mota sai gaba to Allah bai saki dawa ba ni dai sai waya naji aka ramu kalla ya aka haka nace nace riko me na ce yace malam yarinya na ai ba ita bace ce wallahi ita ce kawai dai sun maka zamananci ne ce za a gaya muku duk wanda zai dauki mace wai a facebook ko a whatsapp wai a turan masa hoto ina ina ina galiban ƙarya suke yi gwanda ma wallahi ka buga kudin mota ka je ka ka je ka kuma dabarar da ake ka je mata bata san za ka je ba kawai ka aika ka ce ana sallama ce wane ne to ka zo ba sallama ta fito maka a haka shi yasa ba a zaben matar aure ranar sallah ba a zaben matar aure in an je gidan biki ina ina kawai ka ganti yadda haka take ka ga ta yi maka mata ku yi haƙuri fa a yi haƙuri shi namiji malam shi ne yadda yake yanzu yanzu za ka shiga ka watsa ruwa a banɗaki ka fito kana ɗaukar riga da kaya fa za ka ga ana layi kawai ana jira kawai Allah wato duk wanda bai aure ba yana cikin tashi hankali a rayuwarsa wala ina tausaya muku kwarai da gaske Allah ya sauke malayin za a iya ce mutum assalamu alaika ko assalamu alaiki eh za a iya faɗa amma dai lafazin da ya zo a sunna assalamu alaikum amma a ma'ana ba laifi za a faɗa malam askin da ake yi wa jariri ranar suna hadda ya mace ma na'am annabi dai ya faɗa a cikin hadisi ya ce in an yi haihuwa amitu anhu al'adha yawm sabihi yana magana akan jariri in an ce jariri ya iya daukan mace ya iya daukan namiji saboda a hadisin kuma bai keɓance yace sai ɗa namiji kadai ba akwai waɗanda suke cewa wai banda ya mace to in kan ce banda fa kana buƙatar nassi da yace banda din amma asali abin da muka sani abin haihuwa saboda ma dalilin da annabi ya faɗa illar da ya faɗa ma kaga ai yana tare da kowa illar shine annabi ce amitu anhu al'adha yawm sabihi ku cire mai kazanta kazanta ranar bakwai dinsa me kazanta wannan gashin da aka haifi da da ya zauna a cikin mahaifa to kan nan nasa gashin da yake fitowa da shi annabi ya ce kazanta ce ya ce ku kawar da wannan ku katse wannan kazantar kuma ya ce a yi sadaka da nauyin gashin to yanzu wannan yarinya mace jaririya ita ba ta da wannan gashin ne ita ba ta zuwa ita ba ta zama mahaifar ba ne ba to ba za a ce ba ya mace kai tsaye ba sai in an samu wani nasi karara saboda akwai mata yan boko masu ra'ayi suna ganin ba sai an yi wa ƴaƴan aski ba kowa yi mazan ma yanzu ba a musu askin mazan ma sai ga yaro an haife shi mace kawai ta ite mai su a- suna ganin wannan gashin haihuwan abin sha'awa ne annabi kuma ya ce kazanta ce kuma shi kan yaron ya fi samun lafiya in an katse kan an ɗebe komai sai samu fresh air ko kai ne kai aski yanzu sai ka ji daɗi to shine sabon gashi zai fito ba wanda yake cikin cikin mahaifarsa ba ku daina zuwa da zaman- zamananci kuna ɓata sunnonin annabi zamani kawai ya zo ya sa a ƙi abu sunnar annabi kawai a ta wani tawili kawai wannan ce da Allah taimaka masa da addu'a ya yi haɗari last week ya turo takardar ko sati na gaba muna fata Allah ba shi lafiya da Allah malam wai akwai wani adadin salati da aka ware za a yi wa manzon Allah kullum da adadin istighfari da za a yi kullum ko kuma dai babu babu wani adadin salati da aka ce wai kai wa annabi kullum kawai za ka yi ne eh, wato kofa buɗe take istighfari ma ba a ce sai kaza za ka yi ba amma dai an faɗa mana abin da annabi yake shi a matsayin sa na annabi yana yin ɗari a wata riwaya aka ce yana yin saba'in so amma kai ba a ce dole sai kaza za ka yi ba za ka iya yin sama da haka za ka iya yin ƙasa da haka duk yanda kaza ba duk wani zikiri da ka ji an zo ana ta warewa guda ɗari kaza ko miliyan kaza a yi kaza yawanci za ka ga na bid'a ne mutum kawai yayi ala saliqatihi a bisa yadda ya saba kawai yayi ya nemi taimakon Allah abinda muka faɗa ne daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tutuma harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma